أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidin sabilul guda ga wanka tare da magara na littafi al'adab al-mufrad wanda mai littafin nan wanda aka san shi da sunan muhammad bin ismail ko kuma imam al-bukhari amir al-mumini na fil hadis mai rasuwa hijjata da shekara 256 yau muna ladi sha biyu ga watan jimadal ula ko? sha uku sha uku ga watan jimadal ula shekara ta 1445 a wancan satin muna wani babi eh kun shiru du'awul babi na ne ba mu kai babu na nawa babu na 200 babu na 279 ya ce babun ko mun kare hadisi zan mu tashi kina hadisi na nawa zan mu tashi ruwaya ta 639 central nef babe na 200 muna babe na 279 babe dai san sosai disney a cikin baban kuma sai mu zo ruwaya ta sisan trenem kenan zan tashi ruwaya ta 600 da nawa da 39 daidai muna akan abin da ya shahi azkar ne ko fadalin du'a afdalul du'a ba duka ne wanda suke ba mu labari akan afdalul afdal da kama addu'o'i wanda suka yi fifiko da daraja wanda aka samu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna baban wannan abin da ya shafi addu'o'i a cikin baban zamu tashi hadisin Sultu bin Muhammad ruwaya ta 639 kuwa gurin ko to mu rika bin gurin idan yana karanta tare sai ce
حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريج عن الجريري عن عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأ فأبطأت فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما أسألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك به وأسألك مما أسألك به محمد صلى الله عليه
وأسألك مما سألك وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل aqibatahu rushdan
wannan ruwaya daga ummu kulsum a da ce wata ran aisha yadda allah tabbata a gare ta ta kare sallah sai ta zauna take addu'a da tana addu'a tana addu'a aisha radiyallahu anha humaira tana addu'a tana addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kamar lafazzukan addu'a yayi yawa yadda ke wadin lafazzukan da dama sai annabi ya ce mata in zaki sai annabi ce ga wata addu'a ki rika yin dunkulalluwa addu'a ki ki rika addu'a wanda ta gama komi addu'a wanda ta gama komi shine a dunkule kenan ka gama duk abubuwan da ka tambaya ta tattaro komi ta yi ta gama kamar yanzu misali a addu'a in ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ka tambaye ka tambaye komi kenan ka ce hasana fid dunya kenan ka tambayi arziki ka tambayi lahiya ka tambayi komi ka tambaya hasana kuma a lahira ma ka tambayi komi kamar ka ce allah ba ni kudi allah ba ni lafiya allah ka ba ni daraja a duniya allah ka ba ni kaza a duniya kaga ka yi tare fita abu sai ko to amma ne ka ce rafa na atina fi duniya hasana ai ka tambayi komi kenan shi ne annabi ce mata ki rika addu'a dunkulalla addu'a wadda ta gama komi shine ruwaye muje yace hadasana wa saltu bin muhammad qala hadasana mahdi bin maimun an jurayri an jabir bin habib an ummu kulsum daga ummu kulsum ummu kulsum wannan diya ce ga abubakar siddiq kanwa ce ga aisha amma dai ba wasu daya ba diya abubakar siddiq ce a diyan abubakar siddiq ana cewa ita ce auta abubakar siddiq ya rasu ba a aike ta ba kamar uwarta da cikinta abubakar siddiq ya rasu kenan an aiko ta bayan mutuwar babanta abubakar siddiq kenan ita wannan ummu kulsum kanwa ce ga aisha kuma ɗiyar abubakar kamar ai ɗiyar abubakar da kai wanda ba uwarsu ɗaya da aisha ba ko ita aisha sunan uwarta wa ummu ruman ko kuma ai abubakar yana da iya baitin aisha da kwai da kwa asma'u kaga asma'u ma ai ba ya ce ga aisha amma dai ba ba mamasu da ba da aisha da ko kuma wannan wanda aka ahin shi a hajjatul wada'i ko dan asma'u bint umaysin kaga shi an ahin shi a hajjatul wada kenan shi ya yana da dan shekara yayi dan shekara kamar nawa za ce abubakar yanzu biyu zuwa uku shi muhammad bin abubakar shi kenan ya da turwazan shekara uku baban nashi ya rasu abubakar kenan kanwace ita wannan umu kulsum kanwace da muhammad dan abubakar kenan muhammad dan abubakar wanda aka haifa a hajjatul wada ba shi ne auta ba auta abubakar siddiq ita cewa umu kulsum wannan kenan kanwace ga aisha baban nata abubakar ya rasu tana cikin uwarta amma ba wasu ɗaya ba da aisha kenan kaka an wace da aisha don wani ta samu hadisi daga yayata don wani aka ce an umu kulsum ibinat abubakar kuma aka ce an aisha radiyallahu an haƙalat ruwaye umu kulsum ta ba da labari ita kuma ta ce ta samo daga wa yayata aisha yadda allah ta bata a gare ta ƙalat aisha ta ce aisha ta ce da hala alayyar nabiyu wata ra'a nabi ya shigo gare ni kenan ya zo ne ya zo gina ta ko kenan ranar ranar ta ce annabi da ya zo wa ana usalli ni kuma ina sallah annabi ya yi sallama ya zo gida ni kuma ya same ni ina ina sallah wala hu hajatu kuma yana abin da ya mido shi gida wala hu hajatu yana da wata bukata kenan wanda ni zai tambaya ko in bashi ko wani abuwa ne ko ta bukata ta mido shi gida yana so tambaye ni kuma sai ya same ni ina mi ina sallah in ji Aisha sai ba a bada'atu alaihi sai na yi jinkiri kamar da na ƙari sallama sai na tsaya nake addu'o'i kenan shine fa abda'atu alaihi sai na dan jinkiri akan annabi na ƙari sallama na ta jinkiri ina addu'o'i kenan shi dai annabi ya ga ta ƙari sallah bai mata magana ba ya gane sai addu'o'i take tana kaza kaza kaza tana bitai abubuwa da dama tana tambaya to da ta ƙari baitin ta jinkiri ne ƙala sai annabi ya ce ya Aisha ya ke Aisha Humaira alaiki bijumal da na hore ki da dunkulallun addu'a aka ce jumla addu'a kenan a dunkule addu'a guri guda kenan yace alayki na hore ki da dunkulallun addu'a me dunkulallun addu'a kenan ki samu addu'a wadda lafazinta kaɗan ne amma dai ka tambayi abubuwa da dama kenan shine nan annabi ya ce mata ya aisha alayki bi jamulid da na hore ki da dunkulallun addu'a wajawa mi'uhu da addu'o'i wanda suka gama abubuwa da yawa jimallar addu'a shi ne dunkulallun addu'a waje wa mi'uhu addu'a wadda ta gama abubuwa da yawa lafazin kaɗan ne amma dai ka tambayi abubuwa da dama in ka ce rabana atina fi duniya hasna Allah ka bani a duniya kyaukyawa kina ai baka ka tambayi lafiya ka tambayi kudi ka tambayi nagarta ka tambayi daraja komai ka tambaya kenan kaga a dunkule ne ka tambaya kenan shine annabi ya ce ya Aisha na hore ki ga dunkulallun addu'a waje wabi ko kuma da addu'a da tattaro da ta tattaro komai ta gama ya ga mata kamar tana kote guda tana addu'a ya ga mata wannan ko ya gaba ta kare ba ta ja lokaci sai ya ga mata wannan abu shine Aisha ta ce falamma in sarabtu lokacin da na kare faƙultu ya rasulillah sai na ce ya manzan Allah wa ma jumalin du'a wa jawami'u waɗanne ne dunkulallun addu'a da kuma addu'a wadda ta tattaro komi mun gane doki abin kama kana gani annabi ya shigo gida ko da ya shigo gida sai sabon aisha tana tana sallah kuma shi ya zo ta bukata ce ta bi kashi gida ta ƙari sallama ta tsaya tana ne tana ta'adda ke ne na kote guda ne na ganta sai mu take ba ta tsaya ba ko sai ce mata aisha na horo ki ki rika dunkulallin da kuma addu'o'i wanda suka gama komai ba ta yake bari addu'a ta ko sai da ta ƙari shi ne ce falamma falamma in sarabtu ko lokacin da na gama in jiwa ƙultu sai na ce ya rasulullah ya manzan Allah ma jumalul du'a wata addu'a ce dunkulalla wadda ta gama komi waje wa mai wadda ta tattaro ta gama komi ƙala sai annabi ya bata amsa ce ga addu'a dunkulalla in kika yi ta wanda kin tambayi komi na duniya da lahira shine ce mata ƙuli ki rika cewa wannan addu'a kenan sai koya mata wannan addu'a yace wannan addu'a in kika yi ta kin tambayi komi komi ya shiga kenan shine muje Allahumma inni as'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lamu wa a'udhu bika min sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lamu wa as'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa a'udhu bika minan nari وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قديت لي من قداء فاجعل عاقبته رشدا kagawace wannan addu'a ki rika yin ta wannan addu'a ce wanda kin tambayi komi da komi na duniya da lahira kenan fasata addu'a Allahumma ya Allah inni as'alaka bil khairu kullihi Allah ina roƙanka alherin duniya da lahira dukkan shi yana ita kuwa ce a tattara cewa Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza amma ta ce Allah ba ni alherin duniya da lahira dukkan shi ai ka tambaye ni komi kenan ce kenan ki ce Allahumma Allah inni as'aluka ina roƙanka min khaira daga alheri kullihi dukkan shi ajilihi wa ajilihi na na kusa ko wanda ya nesa ko kuma ya zaka ce na gaugawa ko wanda ya yi jinkiri ka tabbai alheri duka na gaugawa wanda zan samu ko wanda zai yi jinkiri ba na samu ba shi ne ajilhi kenan da na gaugawa da wanda ya yi jinkiri da na kusa da na nesa sai kuma ce ma'alimtu alherin da na sani ma alimtu minhu wanda na sani wa ma lam a'lam da ma wanda ban sani ba Allah ban tambaye ka ba alheri nan ka bani wa a'udhu bika Allah ina neman tsari gare ka min sharri kuli da dukkan sharri dukkan sharri nan mutun na aljanna mugu na mai hasada na na duka ka tambaya kenan kaga wai ka ce Allah kare ni da mu sharrin mutum Allah kare ni daga sharrin aljani Allah kare ni daga sharrin mai hasada Allah kare ni daga sharrin mai ido aka zaba kace baka ce wannan ba in ka ce wa uzu bika min sharri kulli ina neman tsari Allah daga dukkan sharri kenan kai dun a dunkule kenan dukkan sharrin mutum da aljani mai hasada mai ido mai baki mai sa ido duka ka nemi tsari akan shi kenan shine wa uzu bika ina neman tsari gare ka min sharri daga sharri gaba ɗayan shi shi ma sharrin ajilihi wa ajilihi na gaugawa da kuma wanda ya jinkiri kenan sharrin na kusa da zai same da kuma da na nesa ma alimtu minhu sharrin wanda na sani wa malam a'alam da sharrin wanda ban sani ba wa as'aluka janna Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha da wanda abin da yake kusanta mutum shiga aljanna min qaulin na fada au amalin ko aiki wa uzbika Allah ina neman tsari gare ka minan nari daga wuta wa ma qaraba ilaiha da duk abin da zai kusantar da ni da wuta Allah ka nisantar da ni da shi min qaulin na hadi ne aw amalin ko na aiki ne Allah ka nisantar da ni duk wani abu wanda zai kusantar da ni da wuta Allah ka nisantar da ni da shi wa as'alika mimma sa'alaka bihi muhammadu Allah ina roƙonka da duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙe ka wa uzubika Allah ina neman tsari gare ka min mata a wanzu minhu Muhammadu da dukkan abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari gare ka wa ma qaddaita li kuma Allah duk abin da ka hukunta mini min qada'i na daga hukunci faja al aqibatu hurushida ka sanya karshen shi ya zamanto shiriya ne kenan annabi sai koyawa Aisha wannan addu'a yace wannan ita ce dunkulallar addu'a wadda ta gama komai da komai kenan ba ya kace ba ba ni kaza in kai waccan ma na Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba kai laifi ba Allah san wannan yana san wannan amma da in kai wannan kai gama komi ka tabbaya yanzu Allah ba ni kudi Allah ba zai sayi moto Allah ba zai sayi mota in sayi gona in sayi kaza in sayi kaza kaga ka zana abu da ko to amma dai kace Allah ina tambaye ka alheri dukkan shi kenan gona ta shiga moto ya shiga mota ta shiga gida ya shiga ko bi ka tambaya shine annabi ke yana mata amma ne ga tsaya ma kace kai ta cewa Allah ba ni kudi in sai gida in sai moto in sai gona in sai kaza in sai kaza shi ma baka yi ba baka yi laifi ba amma dai kai wannan koda baka da lokaci kai ne ka tambaya ka shine annabi ke koyawa Aisha tunda ya ga ta dan jinkiri ta jima tana ta tambaya tambaya sai ce alayki bi jumalid du'ai na hore ki da dunkulallun addu'a wa jawami'u da addu'a wadda ta gama komai da komai kene ta ce wannan kenan wannan sai mu haddace ta hadisi ne sahihi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyawa Aisha yace in zaki addu'a ga addu'a dunkulalla wannan addu'a ce dunkulalla in kai da ita ta ka tambayi komi na duniya da lahira komi ka tambaya Allahumma inni as'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa as'aluka mimma sa'alaka bihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika mimma ta'awwadha minhu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma qaddaita li min qada'in faj'al aqibatahu rushda idan kai wannan aka ce ka tambaye me a dace a dunkule sai mi kokari mi mu haddace ta sai shiga sabon babi sai ce babu as-salatu ala nabi yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani ta aya alqur'ani ta ce Allah ga mala'ikansa suna yin sallu alaihi wasallimu taslima sai sahabbai suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ka koya mu yadda muke ma sallama hadisin ka abin ujira ko ka koya mu yanda muke sallama ka koya mu yanda muke salati sai ce kudu sai koya mu salatul ibrahimiyya dan wannan malamai suka ji akan salatul ibrahimiyya shine afdal salatin nabi sallallahu alaihi wasallam tunda shine ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama daga wahayi daga wahayi ya fito annabi ce ga yanda kulu kuje to amma da yanzu kaga da kwai salati za a wuto a ce ya ibrahimiyya ma yanzu ka shiga rozo su so inda kana gani zai ga malamai suna ta rikici wani wuto ce salatin wancan ya hima salatin ibrahimiyya a sabon lada kiri da kiri wanda yan bangare na shi ma dama sun zo sai ta mai suka sake ce salatin ibrahimiyya fati ya yi salatin ibrahimiyya to kaga ai shi ko salatu ibrahimiyya shine zo da eh daga wahayi yazo ulu ko da daraja da manzan Allah ce ku ce kuma ka ce wani salati daga baya ka salati ibrahimiyya ai babu kenan jamhurin malamai sun ce salati mafifici shine salatul wa ibrahimiyya amma da yazo da siga iri iri ya zo da siga daban-daban can a ce kaza can a ce kaza kuma ya zo a cikin siga daban-daban in wata sigai sai kaga akwai hadisai ne wanda a ce da ifai ne amma dai wanda ya zo wanda ya zo da siga daban da hadisai sai hai shi ne wanda babu wani eh karanta siga zai ko mu karanta hadisin da tukwara mu karanta tukwara ne sai mu hadisi eh eh eh fil alamin to to we yawa iwala Allah irham Muhammadin irham Muhammadin ha shi ma da kwai shi ya zo a hadisai amma dai mafi yawan hadisai da suka zo irham Muhammadin da ifan hadisai ne wanda wanda karanta shi ne dai wanda ya zo siga mai hadisai sai hai wanda barik da kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma wanne ka yi albarka amma dai a wancan na irham shi ne malamai suke magana a kan shi amma dai mun ji a ruwa yin magani sai mu su daga sai ruwa ta rukunci قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني بن وحب قال أخبرني عمرو بن بن الحارث عن دراج أن أبا أبا الحيثم الحيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة to kaga wannan ruwaye wani salati ne ko kuma ta addu'a ce ita ma ta zo yace hadathana yahya bin sulaiman qala hadathani ibn wahab ahbarni amr bin haris an anwa ko ku da wanda an mu ce tare anwa to sai ka jalai kasan darajin an daraj jalai anna aba haisam hadasahu kenan hadasahu ko shi kuma an abi sa'idil khudri hadisan abi sa'idil khudri ne wannan daraj malaman hadisi suna da'afa hadisin shi in yazo daga aba haisam dalilin wannan daraj ne wannan isnadin malaman hadisi suka da'afa ta wannan daraj malaman hadisi suna da'afa shi shi daraj yace anna aba haisam ahdathahu aba haisam ya bashi labarin shi ko aba haisam ya samu daga wa daga abi sa'id al-khudri ko yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama kale yace ayyuma rajulun muslim kowane mutum namiji musulmi lam yakun indahu sadaka wanda bai yadda abin da zai sadaka da shi kowane mutum musulmi bai yadda abin da zai sadaka da shi fal yaqul fi du'aihi to yace a cikin addu'a shi in baka da abin da zaka yi sadaka to in kai kare addu'a ga abin da zaka ci me zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai salati amsa annabi Muhammad abduka wa rasulika bawanka manzanka wa salli ala mu'minin kuma kai albarka abusa mu'minai da mu'minai maza da mu'minai mata da musulmai maza da musulmai mata fa inna lahu zakatun to wani zai kasance tsarkaka ne a gare shi kenan wani ya nuna ma mutum in bayya muje mutum baya abin sadaka sai ce wannan addu'ai Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala almu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fa inna lahu zakatin wannan salatu in kai kenan bakka da abin sadaka zai kasance dahara ne tsarki ne a gare ka muka ce isradin da ifi ne amma dai hadisin lahu da hu shawahidun ma'ana hadisin ta zo a wa'ansu hadisai sahihai yanda hakan ne ana yi da kuwa hadisin abu huraira hadisin abu huraira yake cewa sallu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu abu huraira yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa sallu alayya ku yi salati a gare ni fa inna salatukum alayya domin yin salatin ku da wuke a gare ni zakatun lakum tsarkaka ce a gare ku was'alullah li wasila ko bacci wani annabi ce ce ku tambaya mini alwasila me wasila ma wani wasila sai ce a hadisi sai cika bai ce alwasila ita wasila a ala darjatun fi janna wani mataki ne babba a cikin aljanna la yanaluha illa rajulun shi kuma wannan matakin sai mutum ɗaya ne zai same shi a aljanna mutum ɗaya ne zai samu wannan matakin shine wasila sai annabi ya ce wa arju an akuna zalika rajul ni ko ina kamna ina kwadan in kasance ni ne wannan mutumin da zai samu wannan wasila kaga wannan hadisi nawa a ba hurera kenan yana da ma'ana ya tabbatar da ya tabbatar da wani hadisi inda annabi ce mi sallu alayya kuma ni fa inna salatukum domin mini salati zai kasance tsarkaka ne a gare ku kuma ku tambaya mini wasila sai ci gaba ce musu ita wasila wani mataki ne wata daraja ce a aljanna ba kowa ke samun ta sai mutum daya ni kuma ina kamna in kasance ni ne wanda zan samu wannan matsayi dawa na kenan kaga shawahid ɗaya kenan na bi kuma da kwai hadisi wanda musulmi ya roto shi ma wanda yake cewa idza sami'tum min azan idza sami'tum mu'azzin fa qulu mislu ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah wa duk kwatamcin abinda mai kiran sallah yake faɗi sun masallu alayya in ya kare kiran sallah sannan ku muni salati fa innahu man salla alayya duk wanda ya muni salati to sallallahu biha ashara Allah zai mai nawa goma summa kuma a cikin wani hadisi ma sai ce summa is'alullaha li wasila kuma ku tambayo min Allah ya bani wasila menene wasila yace wata daraja ce a aljanna wanda ba mai samun ta sai mutum daya ni kuma ina kamna Allah ya bani wannan matsayin da wannan kare kiran sallah yake ce Allahumma ati muhammadu wasilata wal fadila ba wa ba'athu maqaman allazi wa ata kenan nan ba su makamu mahmud allazi wa ata ai tambaya bi ce kawkawa annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ne wasila wasila wani matsayi ne aljanna wanda dukkan ita matsayin nan mutum ɗaya ne Allah yake ba annabi yake kwadayin yake ga shi za a ba gurin nawa yake cewa a rika tambaya bai wasilan nan kaga lalai san garaje annabi yake cewa a tambaya eh mun sai a cewa na kaza ne kuma sai wa ba su makaman mahmuda shi ko makaman mahmuda wane ne a sa ayyaba saka rabuka makama ina ne makama mu da wani ne shafa'atul uzma ko shafa'atul uzma ko makaman mahamuda can ba kwa hadisi mashahuri wannan izhabu ila gairi izhabu ila gairi a sahib a saka rabuka makaman mahamuda inda za ta yi a yi sama a yi kasa a rasa wanda zai magana tun daga annabi adam a je ya ce ku je nuhu daga nuhu ku je ibrahim daga ibrahim ku zo isa duka ulul azam sai an bi su a ƙarshe da annabi ya ce ana laha ana laha ya faɗi yayi sujada gaban al'arshi a ce ya muhammad daga kan kasal tudi ummati ummati kenan shi ai makaman mahmuda da wasila duka wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama ne ake tambaya mai kenan zan mu gane dai nan hadisi lahu shawahi wani hadisi kuma yake cewa ayyuman rajulun duk mutuma kasaba malam ya nemi dukiya fa'ad ama nafsahu ya ciyar da kai shi wa kasaha ya tufatar da kai shi faman dunahu kuma ya tufatar ya ciyar da waɗanda suke kalkashin shi min halkin lahi na daga halitta Allah kenan ka samu dukiya ka ciyar da kanka ka tufatar da kanka ka ciyar kuma ka tufatar waɗanda suke kalkashin ka kenan matanka da ɗiyanka da ƴan uwanka yace fa inna lahu zakatu to wannan abin zai kasance tsarkaka ne akan shi wannan to sai kuma yace wa ayyu marjulun kuma dukkan mutumin lame ko inda hu sadaka shi ko bai yadda abin da zai yi wannan fal ya kursi wa wannan adai yawa annabi salati kenan shi wa annabi salati da kai cikin malamai imamu shafi'i ko yaje hatta sallah an kai ta bako annabi salati baka da sallah ai imamu shafi'i haka yace maliki ne karon gobe akan abu kamar kai sallah a tahiyya a tahiyya ta bi ba ana wa annabi salati ba to annan imam shafi'i ya ta akan a tahiyya ta bi idan baka wa annabi salati ba baka da baka da sallah maliki ne karan gobe a wani kuma zaga tabbacin musulunci salatin da ake wa annabi da wasila da ake wa annabi zaga kuma Allah yana karba tun da duk duniya a yanzu a hankalce wane ne yake da darajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi duk duniya a yanzu ha annaba sauran annaba da su Isa su sauransu annaban Allah ne ulul azmi ne amma dai ai a yanzu duniya yanzu hatta tura su sani babu mai daraja irin ta muhammad sallallahu alaihi wasallama wani batu da yi wani littafi ya ka a tun halittar duniya wai ya yi littafi ya ware mutum 200 wani 200 su ne suka yi kowa girma kamar duk a halicci ɗan adam dai ya yi ƙwanƙo ya yi littafi ya ware mutum 200 kamar su ne munyan duniya wani 200 a 200 hallo ya lala ya lala ya hudo mutum goma ya ce wannan su ne gaba bature kafin a goma ya lala ya lala a gaba zai sa gaba sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba aka ce me yasa sai ba tura hujja yace yanzu duk duniya da muke ciki a yanzu aka auna a yanzu ma yace babu mutum daya wanda taba shi za a sami miliyoyi kan mutane su bada jinin su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka auna gani duk annaba yanzu annaba Allah ne suka ulul azami sun Musa su Isa amma da yanzu ai ana iya taba annabi Musa ko ko a taba annabi Isa wa iyaz billahi a kwana lahiya to waye ba an taba shi ba yanzu a kwana lahiya eh wane ne a duniya yanzu duk garin da zasu bada jinin su eh yanzu doki garin nan wani ya huto yayi magana ta ɓaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billahi wa biya ba da jinin shi ba anan ma kaka je ga desa eh to to wa to to yawa karamin misali wannan shari'a to wa ke da wannan a duniya yanzu eh ha a ture kin yanzu isa annabin allah ne ko manzan allah ne yana cikin ulul azami amma da yanzu ai ana iya zawwa a wa annabi isa wani abu hatta tura musu ba da kansu eh sun ba da kansu to to shuwara ga shi ko film yanzu da ake ai da wuya waye zo ai da yanzu annaban zaga sun zo sun yi film sun yi me sun yi me to sai wani bature ba da wani amsa yace wane ne duk duniya a yanzu za a taba shi miliyoyi kan mutane su ba da jinin su kuma su to busan ba su ce kawai sun ba da jinin su ko tawale ko tawallare ko a tashi gaba daya sun ba da jinin su kenan duk duniya babu kamawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ga hujja aka mutum aka waye kamar wannan ya ce shi kuma wannan daga kawai ya hoto ƙauyen ƙau ƙauye wanda bai wuce ka ilgasu ba makiyaya kuma ya tashi maraya maraya ba ɗan mai kuɗi ba kaza ba kuma allah ya kai shi wannan gudun kuma har yanzu in an taɓa shi duk duniya miliyan kan mutane wanda ba su gan shi ba kawai labarin shi suka ji za su ba da jininsu a kashe su su shiga gaba saboda shi shi ɗaya duk duniya babu mai wanda darajar duk annabawan Allah babu wanda mai wanda sai sallallahu alaihi wasallam eh kuma kullun ƙara yake kawai dauki misali yanzu garin nan kadai kaka je kaka dauki wani kasashen wani wani dauki garin nan kadai a dauki Allah kiyaye wani tsotsi ya kama shi ya zo ya batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da fa da yaro zaku eh to kaga sai wa sai sallallahu alaihi wasallama to shine mai litafi ce to ga hujjar shi yace in kuma kuna da hujjar wani wanda yake da wannan matsayin da na tace a 200 na komo nawa goma a goma na komo na sa ogan oga gaba dalilin wannan hujja na sa kafiri ne ya ce na sa shi saboda wannan hujja to ina wani mai wannan matsayin ko annabawan da suka wuce ko isa ko musa ina wanda yake samun wannan a duniya yanzu kaga babu kawai jinin kawai zaka bada kashe gaba a bige saboda shi to kenan kaga wannan kama a ji wani makama mahamuda sai ya ce ko ka bace gudu 634 da 43 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة bishahadati wa shafa'atu lahu yawa to siga islatu ibrahimiya ta zo da siga da dama kamar wanda kaga siga ce daban amma dai malamin hadisi sun je siga da tahi siga wadda ta zubata da taraham illa shine siga wadda muta- wadda malamin hadisi kai sai take siga sahihiya yanzu kaga wannan siga karanta ta yace daga حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا اسحاق بن سليمان ita wannan isnadin an sa'id bin abdurrahman malama hadisi sun ji akan majhul ne dalilin shi suka tabbata wannan isnadin wannan sa'id bin abdurrahman kinna sa'id bin bin abdurrahman daga cikin ibn hibban yana sa shi cikin sikka amma da yau malamai hadisi suna sa shi majhul kenan dalilin shi sai zama to isnadin wannan isnadi ne da ifi maula sa'id bin asi qala hadathana hanzala bin ali an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man qala wanda yace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahima kaga sai yace wa tarham kenan koma Allah ka yi salati absa Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayen Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kai salati absa Ibrahim da alayen Ibrahim ko Allah ka wabarik ka ƙara daraja da wannan absa Muhammad ko da ali Muhammad kamar yadda kai absa Ibrahim da ali Ibrahim sai ƙara ka yi jinkan abu Muhammad da ali Muhammad kamar yadda kai ji kai kai rahama absa Ibrahim da alayen Ibrahim ya ce duk wanda ya ce wannan shahidtu lahu yawmul qiyama bi shahada annabi ya ce zan shaida akan shi ranar tashin kiyama da shaida ta wa shafa'atu lahu kuma zan cece shi duk wanda ya faɗi wannan kenan mu salatu muke ibrahimiya muke huda kenan malaman hadisi abinda zaka riƙe nan sun ta akan salatin annabi yana zawa siga daban-daban amma da abadan salatu annabi shine salatu ibrahimiya kuma salatu ibrahimiya kima wanda ya zo babu taraham shine yake inganci wanne ke na karanta wanda babu ai abu uku ne ko salli ala muhammadin kama sallaita ko ko wa barik ala muhammadin kama barakta ko ai wani sai ce warham to wanda babu warham kinna kenan malamai hadisi kai suka ce shine inganci wanda zai tsaya akan salli ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin kama barakta ala yawa kenan babu warham muhammad kenan mafi yawan malamai suka ce wa taraham kamar wani aya zo wa taraham ala muhammadin wa ala ali muhammadin kenan ya zo a littattafai da dama na hadisi amma dai mafi yawan malaman hadisi suna cewa wannan wanda babu taraham din shi yahi inganci mun gane to karanta shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد to gani to kaga wannan babu me barham to sawar ham karanta da warham اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد to ko kuma warham wataraham ko kuma warham على محمد eh kenan wanda yazo da wannan sigai suka ce shine mafi yawan masu isnadi yawa amma dai wanda yazo babu wannan wataraham din shine mafi yawan hadisai ingantacce da wanda zaga mafi yawan malaman hadisai suna suna sa wanda babu warham muhammad ko kuma wanda babu sayyidina kenan wanda yazo haka ya ce barik ala muhammad kama barik ala ibrahim kuma salli ala muhammad da kuma barik babu warham yawa kenan wannan eh babu wannan uku babu sayyidina babu warham kenan wanda yazo siga babu wannan bin su ne malaman hadisi suka ce ingantattu amma dai ganewa su ma wannan in warhamin zai gansu a sunan alittattafan hadisin zai ga sun so alton hadisa amma dai wai malaman hadisi suka ce wancan yahi inganci duniyar musulmi ta hadisi suka ce wancan wanda babu warham din shi yahi inganci mun gane to sai ce ruwa ta gaba 642 قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت انسا ومالك بن عوس بن الح- بن حدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يت- يتبعه فخرج عمر فأت- فاتبعه فبف- بفخارة أو مطهرة فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدا صلى الله عليه عشرا ورفع ورفع له ورفع ورفع له عشر درجات حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان سمعت آنسا ياج آنس بن مالكو yana cewa wa maliku bin aus bin hadsan kenan ya samu ruwa daga mutum biyu annan nabi sallallahu alaihi wasallama kharaja annabi wata ran ya fita ya fita ina ya tabarraz ma wani tabarraz ya fita bayan gari bayan gari ya tabarraz ya fita bayan gari can muridil bara a ya wuta bayan gari kamar wuta da mutum yake bayan gari haka kenan adam sallallahu alaihi wasallam ya wuta bayan gari qada'ul haja shi ne bayan gari zuwa qada'ul haja da ya wuta balam yajid ahadan yattabi'uhu a cikin sahabbai bai samu wani wanda zai bi bayan shi kamar ya raka shi haka shi ko zai wuta qada'ul haja bayan gari to fa haraja umar sai umar dan hadab da ya ga annabi ya wuta sai shi ma ya huto fa attaba abu sai umar ya bayan shi kama annabi ya wuta zai tayi sai umar ya gani ba wanda ya biyo bayan shi sai umar dan hadab sai sai bayan shi shi ne ce nan fa'ata ba'ahu fa haraja umar sai umar ya huto fa'ata ba'ahu sai biyo bayan shi bi fakhara au madahara ya biyo bayan shi aka ce fakhara kamar buta ko wani kaskon ruwa wanda za a yi ɗahara da shi kamar mutum ya wata bayan gari kamar yanzu wani ya ta yi babba ya ta yi zai je wata ake sai ka bi shi da ni da sahani ko to shi ne sai umar ya bayan shi da fakhara kasko ko buta ko gora gora ɗan ƙarami gora ya babba zai gani e gora yi wannan karimi nasu gora e wa a jalla e buta ko gora bakara au madakara ko kuma wani abin da ya tsarkaka kenan ba shi da bakara gora karamin nan ko buta ko kuma wani abin tsarkaka shine madakara to da umar ya biyo bayan shi kenan shi yana yana yana gaba kuma kenan ai wanda zai shi biyan bukata baka matsayi mai buguri ko to da ya je ya iske shi hetsin kaya shi kuma sai je ba abin da ya kai shi ba shi bai ke sai ce fa waje da hu sajida sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sujada kenan fa waje da hu sajida sai samu annabi yayi ni sujada a ina ya sujada fi masarabin gehen wani ruwa kamar inda ya tsayan kamar inda ruwa ne ke kwanci masarab shine ruwa inda ruwa ke kwanci a gehen ruwan sai ya sujada umar da ya ga annabi ya yi sujada fata na ha sai dan ja baya da shi ta na ha kenan sai ja baya bai tsaya kusan shi ba shi ne fata na ha sai ja baya fajalasa wara'ahu sai zamna bayan shi sai zamna bayan shi ko gaban shi kalmatar wara mai wara
gaban shi ko bayan shi wara tana ɗaukar fasara nan wara baya ko gaba dukkan
wara ka san kalmatar wara tana ɗaukar fasara bi siya ya huzu kullu safidatun to kaga anan gaban shi ne ko da wannan malamai luga suka je kalmatul wara tana da fasara biyu ana bin siyaqul kalam abin da ya koro gaba magana kenan wata kalmatul wara tana ɗaukan amma tana ɗaukan kuma half kacan qur'ani da yace wa kana wara'ahu malikun ai a gaba ne eh eh amma kenan ta zo anan amma kuma wata tana zawa akan half min wara'i ishaqa yaqub min wara ishaqa to ka ganin ta zo akan half wata ran kuma ta zo akan amma kenan nan dai ta zo umarni biyu kenan ta zo akan half a baya take nan kenan da ya same shi yana sujada fata na haja baya fajalasa wara'ahu sai ya zamna a bayan shi kenan harfi huna ya zauna ba shi kuma ga annabi gane ya sujada ko hatta rafa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'su bai mai magana ba har dai annabi ya daga kanshi daga sujada sai annabi ya ce faqala sai annabi ya ce ahsanta ya umar kai abu ka kyautata ya umar ahsanta kai abin kyau ya umar da ka zo baka mun magana ba nayi sujada ka tsaya bayana ahsanta ka kyautata me yasa ya ce baka kyautata yace hina ne lokacin da ka same ni sajidan ina mai sujada fatana haita anni sai kai dan isa da ni kenan baka zo ba kamun magana ina sujada kenan ina cikin munajati na ka kyale ni dan wane ce ka kyautata sai ya ce da wannan sujada da nayi wa Umar inna jibril ja'ani jibril ya zo mun cikin sujadan nan faqala sai ya ce mini man salla alayka wahida duk wanda ya salati da kai daya sallallahu alaihi ashara Allah zai mai guda goma wa rafa alahu ashara darajat kuma Allah daga darajar shi haso goma to ai ma Allah ma salati nawa ne balle kuma a ce goma amma duk da wani mutane sai su ta wuri sai su ilga go su ce kaza kaza su ce go Allah zai ma goma to a hankali a nisanci a gujance an ce da kai abin da yi salati ibrahimiya daraja a hankalta ne eh in dai kai adalci ai baka ka wani salati baka ce yahi salatin ibrahimiya sabida Allah to amma da yanzu aka wuto aka ce da kai wanda ya salatin ibrahimiya ko kwana wasal ijtimai kan rawa cikin tarba ka san ana ta mukabala akan wannan wanda ya zo daro da wuce da kwa bane salatin ibrahimiya yace salatu fati ta hi salatin ibrahimiya kuma yaqinan ba wai da shakku ba ma eh hadda yan goyen ba kuma dan dai anan kansu su kansu division suka samu division suka samu anan anan su samu division ai da kowanne suka zo suka ce a'a su yara ba ya lafazi zai fito da gurin annabi annabi ya ce kaza ai cikin su uku ne masu gaddamar zunaid ai Allah mai albarka ai shi akan aqida sai yake amma dai ai ya zo mai rage ce eh ya koci ya ce ya za a yi lafazi zai fito da gurin annabi kuma ka zo ka ce wanda ya fito bayan bayan bayan bayan bayan shi ma a mawarki a kaza ka zo ka ce ya yana annabi eh dan maza ba sai zo ci ba haka ne ba to kaga wannan rishin tunani ne ma da hankali tunda cewa bakin yawon annabi ce wahayi ya zo da ibrahim ya zo ka ce ya yi wannan kuma a ce wanda yi allah zai mai goma ya daga dare shi goma to ka zo ka ce wani salati ya hina annabi so kaza ko wanda ya za a yi kaza kenan kaga ka sai abin sai da aliki yayi to sai ce
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نويس بن أبي إسحاق عن بريد عن
أبو نعيم حدثنا يونس بن أبي a إسحاق tsallake guda
عن بريدة بن أبي مريم سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة وحط, وحط عنه عشر خ- خطيئة to shi ma da irin خطيئات irin wanda ya wuce ne ko man salla alayya wahida duk wanda ya min salati daya sallallahu alaihi ashara Allah zai mai salati wa hadda anu ashara hadiyata kuma zai zai kankare mai kuskure goma kenan salati in kawa annabi daya Allah ya kan ma goma kuma ya kankare ma laihi da kai guda goma musamman in ranar juma'a ce ko kamar yadda ya ce ranar juma'a kuka yauta mini salati da sauransu to daga nan sai tsaya babar salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai zo babu ya ce man zakara inda hu wanda aka ambaci annabi a gurin shi falam yusalli alaihi bai yi ba salati a gare shi me yake ne kenan man zakara wanda aka ambaci inda hu aka ba an- aka ambaci annabi a gurin shi kenan man zakara inda hun nabiyu aka ce a- annabi a gurin ka kai ko baka mai salati ba an ce muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kiran sallah ana yi wa ashhadu anna muhammadan baka ce ba sallallahu alaihi wasallam to sai malamai suka ce amma dai nan sai in ya zo a shi annabin ake ake tunda a yanzu sunaye da gidajen mu diyanka muhammadu muhammadu ba daga an kama sunan danka ba zaka ce sallallahu alaihi wasallam amma dai a a karatu eh eh, daga an kasan dai duk abinda ogan ne a kama dole ka ci sallallahu alaihi wasallam mun gane ko a karatu ko kiran sallah ko hadisi duk dai kace Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda malamai suka saka sabi a gidajenmu danka Muhammadu Muhammad yaka Muhammad kaza to kaga wannan ta musu ne akai dan wannan muka ce sahabbai suka yi tsanani zamanin suka hana a sa sunan Muhammadu Umar bin Khattab zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama daga aidis da dama suna yara sake mun suna eh zamanin annabi yana a zamanin in sabai suka sa ɗa muhammadu to ai ana girmama mi ana girmama sunan na muhammadu to ka zo ka sa muhammadu kuma ya yi shigantaka gada kaza haiwa iya zibilai to shi ne zamanin sahabai annabi yana raye in ka sa ɗa muhammadu umar sai ka haka ce sunan ka zai da daga yau wace isma'ilu sunan ka ta aka saya mun suna umar ya kamo sahabai dama ce rabu sunan shiga wani da aka saya mun suna da wannan kan ra'ayi a cikin sahabai babu da wuya zaga babu zamanin annabi a sahabai babu muhammadu muhammadu da yawa sai lokacin da annaba koma wani dan abubakar siddiq ai a hajjatul wada'a ne da aka aiko shi annabi zai haji ta ban kwana sauran shekara ɗaya ko biyu annabi bar duniya da abubakar ya samu ɗa sai sanya mai muhammad amma dai farkon musulunci ayin ana madinan nan sahabai ba su cika sa ɗansu ba muhammad me yasa saboda wannan kai zo na wani abu ka ce ne ka kyari sunan ko kai wani abuwa kiyayewa ake eh in ka koma a shaffa ka karanci daraja annabi da wani abuwa duk wani abuwa hauki yayi waki ba ga yanzu su daura da yana bayani ko kwanan nan ma ya tattara yan tiyatar yace hatta sunan Muhammad da suke sa a tiyatar suna ba a sa za a sa sunan Muhammadu ko a tiyatar yace a sa ka a sa sunan Muhammadu a tiyatar kuma mutum mai mutu wani dan tasha ne eh daura ba ga dukkan su bai kwanan ko wannan eh eh eh ya ce zai daura kwa da yake bayani ce ganin ga a tiyatar an zuwa sa wani sunan shi mahamudu kuma duk wani badala ya a cikin tiyatar yin ya ce to wanda tiyatar ku kashe sunan ku sake mai suna ko ku kashe shi a tiyatar yin a wuce gurba ku kashe shi eh to kaga shi ne darjanta sunan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam in an karci a shafa alkali ya yi wannan bayanin na sanin darajar girmama na muhammad sallallahu alaihi wasallam shi abinda ba so dai ka wuce bi ka wuce gona da iri ka yi gudu me ka wuce gona da iri ka kai abinda sai Allah zai ka ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi shine ba su amma dai kuma ka je kan baka wuce gona da iri ba kuma ka zamanto baka girmamawa kenan duk wani abu wanda ya shayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi wa malamin suka tai shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama batanci ko zagin shi ko ga mai magana malami a shafa ta ko ka mutu a kashe ka ko ka tuba mun gani ko ka tuba ƙadi iya da biya shafa ta ka gaya annabi magana ka zagi annabi ka ci mutunci annabi ko ka tuba a kashe ka a can tuba ta ma amfani eh malam ya shafa a can kuma mutane wanda fito suna mata a can tuba ta ma amfani ba a duniya ba ko ka tuba inda ka ga muhammad sallallahu alaihi wasallam magana sai an kashe ka sai dai tuba ta ma amfani a yana a can lahira haka malam ya shafa ce don wani duk wani abu wanda ya shayi annan muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yi ta yi ta yi don wanda an ce muhammad sai ka ce mai sallallahu alaihi wasallama don wanda muka ce ba wanda ya samu wannan daraja duk duniya kuma ana gani a ƙasa ana gani a ƙasa ba wanda ya kama bayanin mu na ɗazu ba wanda ya samu wannan daraja sai shi sallallahu alaihi wasallama karanta wani ruwa sai mu ne ta kashe hadasa na abdurrahman قال حدثنا عبد الرحمن بن بن الشيبة قال أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ الصائغ الصائغ عن عصام بن زيد وأثنى عليه ابن ابن الشيبة خيرا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى درجة درجة الأولى قال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم رقى الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرة قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى جبريل, جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ
فانسلخ منه ولم يكفر له ya kara daga eh ya tsaya daga nan muke انسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين قلت آمين ثم قال قال شقي عبد أدرك والديه والديه أو أحدهما وأحدهما فلم يدخلاه الجنة يدخلاه الجنة فقلت فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين hadisi ne wanda ruwa ce sahihiya ruwa cewa daga wa abdulrahman bin sheba abdullahi bin nafi sai daga isam bin zaid yace daga muhammadu bin munkadir daga jabir bin abdullahi ansari yace annan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam raqa ma mana raqa je ko raqa ya hau jazakallahu khair wa ma je ka ne ولم يؤمن لرقيك Eh, sai mun eh, raka ya hau kama hawa iskali raka ya hau kenan shi ne cinan annabi ya yi bi annan na biyu raka mambar annabi ya hau Ai, kama mambari ga nan ko to annabi ya hau mambari raka mambar ya hau mambari to sai mai falon ma raka darajatul ula lokacin da ya hau premier iskali mataki na farko kenan mambari ne zai hau annabi ai mambari ana shi daya eskali daya biyu ko to mambarin eskali uku gare balan ma da qadar jatul ula lokacin da ya hau mataki na farko kenan eskali na farko sai aka ji annabi ya ce amin salasa maratu so uku yana amin amin amin ya ci gaba kuma sun maraka saniya kuma sai ya hau mataki na biyu faƙala amin kuma ya ƙara cewa dai amin sun maraka salisa ta kwana ya hau mataki na uku kuma ya ce mi amin to sabai ai dole su yi tambaya ko kama annabi ya zo ga mammanin shi a masallaci da ya taka kawashi na mataki na farko sai ya ce amin ya je na gaba ya ce amin ya je na uku ya ce sai ya tsaya bakin nan wanda da suke doka wanda suka doka bakin nan kamar ci gaba jazakallahu khair kaga ne sai da doka nan mambarin annabi mataki uku gare a kai dai wanda kuma kai ba sai kawo kenan kaga yace ya hau daya biyu uku sai da yayi wannan yace amin amin sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sami ina ka mun ji ka da qula amin kana cewa amin amin salasa maratin hasu uku kala sai ce musu lamma raqitu lokacin da na hau darjatul ula mataki na farko ja'ani jibrilu jibrilu ne ya zo mini fa kala sai ya ce mini shaqiyun tababbe ne asararre ne abdun bawa adarakan ramadan ya isko watan ramadana fansalaha hawwa ramadan in ya huta walam yughfar lahu ba yahi mai ba tunda ayi ramadan yanzu kowa ba shi ba yake duk wani mai kaza mai kaza kowa bare yake daidaita kenan ya tabe asararre ne wane wanda ramadan ya isko shi har ramadan ya huta bai tuwo ba Allah ya hime da naji jibril ya ce wannan fa qultu amin sai nace amin sun maƙala kuma annabiyin sai ya ce shaƙiya abdun jibril ya ce taɓaɓɓe ne wane bawa adraka walidaihi wanda ya samu innarsa da babansa da rai aw ahaduhuma ko kuma ya samu ɗaya daga ciki falam yadkhilahu janna bai samu ba suka sanya shi aljanna kenan wanda ya isko uwayen shi da rai ko inna ko baban ko ɗaya daga cikinsu ya rayu da su yana balagagge baligi kuma bis dalilin bisu bai samu ba shiga aljanna wannan ya taɓe ya lalace ya yi asara na uku kuma shaƙiyun taɓaɓɓe ne asararre ne abdun bawa zikirtu inda wanda aka ce muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kama sunana gurin shi wala misali alayya bai ce ba sallallahu bai mun salati ba duk wanda aka ce Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai mun salati ba fa qulta amin nan ma sai ce amin kenan me zai gane nan eskale nawa kowane eskale annabi sai ya ce da ya kare cewa amin sai sabai suka ce mi mun ga ka ce amin amin hammi so uku sai ya ce a eskale na harko mene akai jibril ne ya zo mini ya ce wanda watan ramadan ya same shi kuma Allah bai gafarta mai ba ya taɓe sai na ce amin kenan mai zaka ɗauki darasi ana in ramadan ya zo